الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu wannan rana ta Alhamis domin ci gaba da karatun littafin mu na risala wannan rana ta Alhamis ita ce goma ga watan Rabi'u Thani hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 26 ga watan 11 miladiya 2020 wanda darasin da zamu yi a yau a cikin littafin risala shine darasi na takwas za mu tashi akan inda yake cewa al'alimu ko al-khabiru al-mudabbiru al-kadiru al-sami'u al-basiru al-ali al-kabir wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi khalaqa al-insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن يكون أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة to wannan in muka duba sunayen Allah ne da sifofinsa aka koro mana wannan gabar tana bukatar dogayen bayanai sai dai mu taba abin da za mu taba gwargwadon iko ya ce al'alim Allah subhanahu wata'ala shi ne masani wannan kalma da ainun da lamun da mimun suna nuna sani Allah ya ambaci kansa al'alim ya ambaci kansa da suna al'allam allamul guyo alim alawazin fa'il allam alawazin fa'al wannan sigogi ne wanda suke na mubalaga wato idan ka ce alim ko allam to an fi kaiwa matuƙa sama ma da a ce al'alim ina fata an gane to idan muka ce al'alim Allah subhanahu wata'ala shi ne masani musani uwa duk wata sifa da Allah zai sifanta kansa da ita kuma ya ara wa bayi wannan sifar to musani cewa suna kaɗai ya haɗa su yanzu tu'allimuna hunna mimma allamakumullah tu'allimuna hunna mimma allamakumullah wa basharnahu bi gulamin alim kaga alim wa ake nufi anan annabi isma'il kaga Allah ya ambace shi da sunan alim kuma daga cikin sunan Allah al-alim to amma suna ne kawai ya hada wannan amma ta fuskan ma'ana shattan shattan ma bayna sara wa surayya wato nisan Allah kawai nisan iyakarsa na farko duk wani mai ilimi da yake da ilimi iliminsa akwai lokacin da babu shi sannan Allah ya samar da shi to kuma ilimin nasa ta hanyar iktisabi ne iktisabi shine kai ta wahala kai tai kai tai kai tai har ga cewa ka kai dan wani abu waye da Allah yana bacci kawai yana bacci ya farka je shi wani katon malami ga nahwu ga tafsiri ga qur'ani daga bacci kawai ku taba jin wannan labarin ai ko a tatsu da gizo da koki da wahala ka ji irin wannan haka kawai mutum ya kwanta bacci tashi ji shi malami kuma ya zama da gaske ya zo ya sa buzu kawai masu fiqh su yi masu hadisi su yi a to sai dai duk a bacci a iya wannan amma a ce ka farka kuma ka ji gaske ne wannan ba zai taɓa yiwa ba saboda haka sannan kuma ku duba ko a ilimin rayuwa sai ka fara kana primary a zo a yi secondary shi ma a yi js 1 to 3 a ss 1 to 3 a zo gida wasu an yi abin nan sharar fage a yi kaza a yi kaza duk ba tafiya ake kuma kullum gaba ake ci haka ilimi yake a duniya karatun allo ka yi babbagu ka yi farfaru ka yi tattashiya ka yi wane ne duk haka za ka zo ka yi sannan har ka mutu burinka ba zai cika a karatu sai ka kusa mutuwa sai ka da wani ilimin da baka taba jin shi ba sai ranar to wannan shine abin da ya shafi ilimin dan adam kuma kullun gogewa kake kamar yadda muka faɗa dukan faɗa in kai dalibi ne don Allah ya yadda kake sakandare ka dinga ajiye wa'ansu takaddu da ka rubuta musamman ansa ta jarabawa ka ajiye su don tarihi zaka sha dariya nan gaba sai ka zo ka yi digiri ka yi masa ka zama babban malami in ka zo ka duba sai ka ga wayin nan lokacin da ka amsa kana ga kabure sai ka taimaka kanka dariya dai yanzu ina da amsoshi na tun ina SAS wanda na amsa kuma malamin ma akwai takardar da yake cewa ni kadai na amsa wannan tambayar a duk ajin amma sai in taimaka kaina dariya in na kalli amsar to ma'ana dan adam kenan kullun za ga cewa gaba kake ci to shi ku Allah subhanahu wata'ala ba lokacin da za a ce bai taba sani ba kuma ba lokacin da za a ce ilimin sa yafi wani lokacin babu wannan shi yasa ka kalli Qur'ani inda zaka sakankance da farkon wahayi da tsakiyar wahayi da karshen sa ba inda zaka ce an fi kwarewa ko ina sai ka ji kamar lokaci dai aka saukar da Qur'ani saboda ilimin Allah subhanahu wataala ne ai na taɓa faɗa muku akwai wani kafiri kafiri ne arne yace kai ya yadda qur'ani ba magana muhammadu bace dan shi ba zai ce annabi ba yace ba magana muhammadu bace yace domin ai shi dan adam ne qur'anin nan ya karanta shi ya karanta amma bai ga inda aka fi nuna kwarewa ko ina kwarewa iri da yace yace to inda ilimin dan adam ne sai an ga cewa ana ƙara gogewa ana ƙara nutsa nutsuwa a cikin ilimin ana ƙara basira amma ko ina ka duba qur'ani ɗaya ne to saboda haka Allah shine al-alim masanin da rashi rashin sanin bai taba gabata ba amma kowa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an haka nan ka sauko ku kan ma shi wato ba iya shi kai sosai ba sai daga bai ku kan ma zaka kware ba wa magana ilimi ba to saboda haka Allah shine al-alim sannan sanin Allah subhanahu wata'ala ya ratayu da abin da aka yi da abin da ake yi da wanda za a yi nan gaba da wanda ba ba za a yi ba kai kuma abin da kake da shi ko ni abin da ya wuce na dan iya abin da muka sani da kuma wanda ake a yanzu amma wallahi minti biyar na gaba mu san me za a yi ba Allah shi kada ya sani to Allah shine al-alim yan uwa daga cikin fa'idan sanin sifofin Allah wallahi idan ka san Allah da sifofinsa ka fi kowa kwanciyar hankali babu lokacin da zaka kidime ka dinga jin cewa to wai Allah ko ya san da ni yanzu a ce su ala sun haye su ala sun haye su ala sun haye ni yanzu gashi da nayi addu'a nayi addu'a ko ko dai an banta da ni a haba Allah gafarta malam ai Allah subhanahu wataala ya san kowa ya san komai ya ma fi ka sanin bukatar taka to Allah shine al'alim sannan al-khabir akwai banci tsakanin al'alim da al-khabir in aka ce al-khabir shine mai zuzzurfan ilimi wato shine al-ilmu bi daqa'iqil umur zurfafan abubuwa wanda suke masu zurfi yanzu kaman mutum in ka ce da shi al'alim za ka iya cewa ita wannan mutum ya san wa'insu abubuwa na sama san manya-manya amma masu zurfi to bai san su ba to Allah shi ne al'alim shi ne alkabir to kenan shi alkabir ya zamo zikirul khas ba'ad al'ab wato an ambaci keɓantacce bayan ambato gaban ne al-mudabbir wannan al-mudabbir gaskiya ba ta daga cikin sunayen Allah wanda suka inganta a hadisi sai dai abubuwa na sifa ku gane wani abu za mu ambata nan gaba kuma mun ambata a baya akwai babi na sunaye akwai babi na sifofi akwai babi na labaru shi babi na sunaye shi ne ya fi tsukewa sama da babi na sifofi sannan babi na sifofi shi fi tsukewa sama da babi na bada labari me ake nufi da wannan maganar zaka iya cewa Allah ya sifantu da kaza da kaza amma baka isa kuma ka yanko ko ka yan kirkiro ma Allah suna a wannan sifar ba Allah yana cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum kaga yuridu sifa ce ta Allah amma to ba za ka ce to kenan tunda an ce wallahu yuridu kenan min asma'ihi almurid a'a yace yudabbiru al-amra min as-sama'i al-ard to ba za mu ce min asma'i al-mudabbir ba babu wannan saboda haka nan da ya faɗi cewa al-mudabbir kawai yana nufin aikin Allah amma ba wai sunan Allah ba mu gane ko to sannan za ka iya samun abin da ya shafi sifa kamar yadda muka ce kamar wannan kaga yake cewa sun Allah allazi atqana kulli shay kaga sun Allah aikin Allah to ba za ka ce to tunda an ce sun Allah kenan daga cikin sunansa asane ba za ka ce masa haka ba to sannan akwai hadisi da yake cewa man atani yamshi ataituhu harwanatan wanda ya zo min yana tafiya ne kuma zan zo masa da gaggawa to ba za ka ce kenan daga cikin sunayen Allah akwai gaggawa a'a wannan babi ne na labari ba babi ne na sunayen balantana a zo maganar ainihin umfatun babai ba babi bane na sifofi balantana a zo ainihin sunaye kaga ba za ka ce to kenan daga cikin sifofinsa alharwala kuma to daga nan sai a ce masa almuharwil a'a babu wannan mun gane ko to idan aka ce almudabbir ma'ana mai tsara abubuwa duk abin da Allah zai yi a tsari yake dan adam balle bane gane wannan tsarin amma duk abin da Allah subhanahu wataala zai yi wallahi a tsare yake cep cep wanda zai dan fahimci wani abu ya fahimta wanda ba zai iya fahimta ba kuma wani ba zai dama ka fahimta ba shi aikin Allah ba wai dole sai ka gano hikimarsa ba amma duk abin da Allah zai a tsare yake yanzu ku duba tsarin shekara da Allah ne yanzu muna cikin lokaci na me sanyi sanyi ko ya fara shigowa za mu dan sanyi sanyi nan gaba za mu shiga cikin sanyin sannan a taho lokacin rani sannan a zo bazara sannan kuma ainihin a zo lokacin damana to haka Allah subhanahu ta'ala ya tsaro wannan abubuwan da za a zo a ɗauke wani wato fasal din wani session din a saka shi tsakanin wani da wani to sai rayuwa ta kare shi duniya yadda Allah ya tsaro sannan haka suke kai yanzu lokacin da aka haife ku ko aka haife mu sai ka so mu rarrafe sannan ka zo ka so mu ainihin koyon tafiya ka soma da 'yan haƙora guda biyu wasu biyu su fito sannan haka dai har ka kai manzilar da za ka kai to haka irin wannan tsari haka Allah shi gudanar da ɗan adam ko menene dake dake shuka sai ka zo ka yi ta ta fito a yi mata noma duk komai dai har ya kai ainihin gacin damu ba za ka ce ka yi shuka yau ta fito gobe ka girbi ba ba zai taɓa yiwa ba a haife ka yau gobe a saka makaranta ba zai yiwu ba to amma sai kaga su kuma waɗansu dabbobi su kuma tsarin da Allah ya masa kenan ba yanzu in aka haifi dan adam dan Allah kafin ma ya fara zama wata nawa ake dauka akalla ka sai yan watanni to amma yanzu ka kalli akuya in ta haifi yarta ko tinkiya tana gama lashe ta da minti 30 sai ka ta fita guje haka ne ko ba haka bane saboda su Allah bai tana da wasu abubuwa na rayuwarsu ba shi dan adam yadda kake ga tsarin halittarsa to haka kuma tsarin ci gaban sa yake yadda tsarin halittarsa yake a hankali daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki to haka nan kuma ci gaban sa yake ma'ana ci gaban nan ko dai ta fuskar neman kuɗi ko kuma ta fuskar abin da ya shafi karatu karatu na sai ka bi daki daki daki daki har ka kai matsayi haka ne shi ma neman kuɗin nan zaka ga yanzu ka kalla irin mutanen da suke shan wahala wajen neman kuɗi kuɗi ya je yi wahala ya sai da kaza yi wahala ya sai da kaza ya dan hada kaza da kaza to zaka ga Allah ya fi sa danko a kudaden su Allah ya fi sanya wato ainihin amfano a kudaden su ba irin kudaden da za a zo da lai Allah kan yi makaho a bature ba dan siyasa ya zo ya an tayo masu wani yana faɗa mu akwai wani dan majalisa da wata rana ya siyo buhun kaji ya ce ma iyalansa to yau ku rubuta za a yi tarihi yau na siyo buhun kaza gashi za a ci kafin kuma Allah ya abinda zai yi nan gaba saboda ya san cewa akwai da ɗaya ma za ta yi wahala ka ga mutum ya tara miliyoyi ta gidaje sai ka ya buge wancan gidan ya sayar ya je ya sayar da wancan filin karshe da yana hawan dip sai ga shi a Toyota sai ga shi da lefan wani sai ga shi da keke wani sai ga shi kuma kasa saboda zaka samu shi kansa wannan kudin ba kudi bane na matakai sana'a da karama zuwa babba zuwa sama zuwa sama har akai inda za a kai to za ga Allah yana tsara abin da kamar ne mana misali shuka ka duba shuka dole in ka yi ta sai ma an yi kwanaki ta fito sannan ta kai kaza ta kai kaza har ta kai lokacin za a girbe ta to haka na ainihin abubuwa suke to shine almudabbir Allah shine wanda yake tsara abubuwa kowanne abin da tsarin sa dake dake sannan sai ke cewa alƙadir wato mai zazzurfan iko kaga alƙadir da almuqtadir duk ana nufin mai iko bai da kace alƙadir wato Allah wazn fa'il wato mai zazzurfan iko sai yadda Allah yana da iko akan komai da komai yanzu ku duba ƙarshen wata aya Allah yake cewa wa ma kana Allah li yuqjizahu min shay'in fis samawati wala fil ardh mai aka rufe ayar da shi innahu kana aliman kadira wato nan za wato za a gane Qur'ani zancen Allah ne duk aya ta Qur'ani abinda Allah yake rufe aya da shi to yana da wata alaka mai karfi tsakanin farkon da tsakiyar da ƙarshen kun ga Allah sai ce wa ma kana lahu li yuqjizahu min shay'in Allah babu wani abu da zai iya gajiyar da shi fis samawati wala fil ardh ko a cikin sammai ko a cikin kasai ya gajerwa take ko dai ya neme shi ya rasa yanzu ka zo kana ta neman waya ka ka aje ka nema sama da kasa baka gani ba ka gajiyar da kai to shikenan ko kuma yanzu wani katon dutse ya ce je ka dauko shi kai kai ka kasa dauko shi ya gajiyar da kai ka nemi abu ka rasa ya gajiyar da kai to Allah sai yake ta ba wani abin da zai gajiyar da shi a cikin sammai da kasai me yasa sai ce innahu kana aliman kadira wato kaman ka ce li'annahu saboda shine mai zuzzurfan sani mai zuzzurfan iko to yanzu bari mu kawo misali yanzu sai wani mutum ya zo ya maka wata barna ka zo ka ajiye motar ka yanzu ko babur ɗinka sai aka sai wani zai karta maka sai ka zo ka ce wai mun wannan ka karta mun motar nan aka ce wani mutum da yanzu nan yi haka sai ka fita a guje ka yi nan ka yi nan ka shiga lungun nan da alama wani mutum ya wuce mai kama kaza sai wallahi mu gan shi ba ka hada gumi ka kai ka kawo ka kai ka kawo ka dawo ya za ka yi sai ka haƙuri yanzu me yasa ya gaji yadda kai saboda lam ta'alam bi makanihi baka san inda yake ba yanzu rashin sanin ka shi yasa yanzu ya gaji yadda kai haka ne to shikenan ya maka bannar sai aka ce yanzu ne ya fita a guje ko ko yanzu ne ya kwana sai ka fita a guje sai ka ga wani soja ne kato mai daddaye idanuwa gida illa bai illa bai warka da yamma yanzu me yasa ba ka da iko a kansa yanzu karshe sai a biyu ya karfe mota kama ya karfe ka to kaga yanzu abin da yasa ya gaji da ka yafi karfin ka to shi ku Allah babu abin da zai laye sai masa kuma babu abin da bai da iko akai to shi sun ya Allah ya ambaci suna kansa da suna al-qadir mai zuzzurfan iko komai Allah na da iko a kansa to sai ce as-sami mai zuzzurfan ji kun ga abinda malamai suke cewa shi ji yana ratayewa da dukkan abin da yake sauti duk wata ƙara duk wani abin sauti shine zaka iya ji amma duk abin da ba sauti ba ba za ka iya jin sa ba haka ne ko ba haka bane yanzu muna jin ƙaran fankan nan saboda ainihin iskar da take wannan ko a buga wata garwa ko mutum yi wata magana ko wani dabba ta abu ma'ana da duk abin da yake dangin sauti shi kadai ne yake da alaka da jinka amma in ba sauti ba wannan babu haka ne to shi kuma gani fa da me yake alaka da launi gashi nan ma sai yake cewa albasir wato shine mai gani gani da me yake alaka launi haka ne ko ba haka bane duk abin da ba launi ba ka isa ka ganshi ba ka iya taba abu ba ka ganshi ba haka ne je ka samu tip ka huda in ka sa hannu mai za ka riga ji iska yana taba ka amma kana iya ganin sa me yasa ba ka ganin sa ba launi ba ne ba ka isa ganshi ba to shi kuma Allah ganinsa yana da alaka da komai ko ya zama launi ko ya kasa zama launi nakan ba misali cewa inda zaka gane duk abin da Allah ya faɗa na sifa a wajensa to mu abin da yake da alaƙa da wannan kawai sai dai suna yanzu ji da gani ina tabbatar maka na dabbobi mafi yawa ya fi namu yanzu yadda muke nan da za a kashe injin nan ɗin ɗauke wuta wala sai ka fara lalabe waye kusa da kai waye kusa da kai inda wani zai zo ya dan muntsine ka baka san wane ne ba wani ya dauke littafin ka baka san wane ne ba saboda an dauke wuta to amma yanzu kyanwa bera ba ruwan su da duhu ba ruwan su da duhu yanzu kana tsaki cikin duhu ba fitila sai ka ji kyanwa ta biyo bera ya shiga nan ya shiga nan ya ta kamo shi ba fitila kuma to ya akai take gani kuma kai baka gani kuma da ido gare ku saboda idan da Allah ya mata ba irin naka bane ba kai idan naka yana bukatan wani hasken idan ka in ba wani haske bai da amfanin komai to su kuma idanun su bai bukatan wani haske kawai za su iya gani a kowane lokaci sannan kuma ganin za ka cewa naka yana da iyaka shi ya sanya lokacin da a khawalatu binta sa'alaba ta zo tana tattauna da manzo alaihi salatu wassalam akan bidinta Aus bin Samit da ya mata zihari suna ta yamma aikin Allah Aus bin Samit miji na ya mun zihari kuma ka san matsayin zihari ya aikin Allah gashi ya tafiyar da kuruciya ta gamu da yaya da in na bar yayan nan a wajen ba zan iya rike su ba kuma shi ba zai iya rike su ya aikin Allah a duba wannan al'amari manzo Allah sai ce to ni dai ban san wani abu ba sai abin da aka sani ma'ana tun a jahiliya idan mutum ya mace zihari har abada san rabu sai ta ce a ya aikin Allah a dai duba maganar nan manzo Allah sai ni ban san wani abu ba sai ce a dai sake dubawa kawai sai ga Allah ya saukar da qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah dan in tabbata sai ce a Allah gare ka nake kawo karata dan Aisha take cewa ni fa ina cikin daki amma sai in ji wata yan magana ba na jin wata amma sai ga Allah saman sammai bakwai ya ji magana ta iya sauke aya to sai sun ya duk abin da za a faɗa na sifar Allah kuma a ce dan adam yana da wannan kaga dan adam Allah ya ce fa ja'alnahu sami'an basira to kaga yanzu ni da kai jin nan yana tafi kana shekaru yana ƙara rauni ganin ba kana tafiya yana ƙara rauni tun kana gani tantarwai sai ka zo ainihi ana dan sakayawa da dan gilas shi ma gilas din a tafi a tafi sai a hankali haka abubuwan suke tun kana ji tantarwai sai a magana ka ce ban ji ba a zo kusa da kunnenka a faɗa sannan ka ji a shi kaga yana rauni to shi kuma Allah subhanahu wataala komai dinsa babu wani abu da yake samu da shi kansa saboda ga shine al-basir wato mai zurfan gani al-aliyyu shine wanda yake madaukaki malamai suka ce shine uluwul zati wa uluwul qahr wa uluwul daraja Allah shi ne maɗaukaki ta kowace fuskar ɗaukaka na farko Allah yana saman dukkan halittunsa ga baki ɗaya za ta yi kamar yadda za mu zo sannan matsayin Allah yana sama da dukkan wani abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya halitta sannan alkabir Allah shi ne mai girma wannan ma suka ce alkabiru bi kulli ma'anihi Allah shi ne mai girma da dukkan ma'anoni babu wani daga cikin halittun Allah wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin sai mu dakata a nan saboda wannan gabar da za mu shiga insha Allah za ta ci mana lokaci abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada abinda muka yi kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure mai gara da mu daidai da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh